الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا تقل قوة الربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul shu'ara sura ta ashirin da shida mun kuma yi darasi guda hudu a cikin ta za mu tashi darasi na biyar aya ta ɗari da tamanin da ɗaya muna roƙon ubangiji na'am ɗari da saba'in da biyar abuwan za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da biyar muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
aya ta ɗari da saba'in da shida kenan ko ce mala yake kaddaba ashabul aikatul mursalin Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin annabawa yace wato ma'abota al'aika shine ma'abota wasu bukiyu waɗanda suke duhuwa sun kanyata manzanni ikala lahum shu'aibun yayin da wato annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yake da su ala tattaqun in ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin lallai ni wato manzo ne amintacce zuwa gare ku sai yake fattaqullaha wa ati'un ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokinsa ni kuma ku yi min biyayya wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambaya ku wani lada dangane da wannan sakon da zo muku da shi in ajriya illa ala rabbil alamin la dana baya gurin kowa face gurin ubangiji madaukakin sarki malai yace haula yani ashabul aika su waɗannan mutanen da ake kira ashabul aikati hum ahlu madyan ala sahi su ne dai ahlu madyan walla waila madyan akahum shu'aiba su ne dai kamar yadda akwai hadisi amma bai inganta wanda aka dangana zuwa ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce wato ashabu madiyan daban ashabul aika daban amma dan ce mafi inganci ashabu madiyan da ashabul aika duk su ne wato mutane guda ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam shi zama ne yake wa kana nabiyullahi shu'aibu min anfusihim annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yana cikin su duk da ba a ce isqala lahum akuhum shu'aibu ba kawai isqala lahum shu'aibu na kace anan ala tattaqun su sai ma da yace li annahum nusibu ila ibadati al-aika saboda an jingina musu bautar wayannan bijiyin da wato duhuwa da suke zuwa su tunda wato suna zuwa su yi wannan bautar sai Allah ya jingina wato dangantakar zuwa gare shi saboda wato suna bautar bijiyu da kuma abubuwan da ya kama da haka sai Allah bai sai iska da lahum akhum shu'aibun ba domin annabi shu'aibu baya goyen bayan abin da suke yi na bautar wani abu da ba Allah ba sai ma ne yake wayya shajara ita ce bishiya sannan kace kanu ya abuduna sun kasance suna bauta wannan bishiyi din bani hada qala ta'ala shi da Allah yake kazzab ashabul aitatil mursalin ma abota bishiya wayannan mutanen wato masu bautar gurban bishiyoyi sun karye ga manzanni lam yakun isala lahum akhuhum shu'aib bi wato lokacin da dan uwansa Annabi Shu'aib yake da su ba wa inna ma qala iskala lahum Shu'aib kawai ya faɗi wannan kalmar ne saboda a dauke wato ɗan uwantaka tunda sun ki bin Allah madaukakin sarki kuma ne yake wa minan nasi man lam yaqin bi hadhihi nukta wa zanna anna ashabal aikati ghayru ahli madyan akwai a cikin mutane akwai wanda wasu gane wannan tsarin da Allah ya kawo a nan ba suke cewa lallai su ashabul aikati ba su ne ahli madyan ba akwai masu wannan fahimtar hatta a malaman tafsiri fa za'ama anna shu'aiban alaihi salam ba'athahu Allahu ila ummatayn a suke riya cewa annabi alaihi salatu wasalam Allah ya aiko shi zuwa ga annabi shu'aibu Allah ya aiko shi zuwa ga al'umma biyu ahlul aika da kuma ahlul madiyan har akwai hadisi shi ma na Abu Musa al-Ashari ban manta ba da aka kawo karkashin wannan wanda shi ma bai inganta cewa hakan ta tabbata ba to sai ma ne yace wa minhum man qala salatu umam ya ko da ma suka ce al'umma ce guda uku sai ma ne yace wa sayyu annahum ummatun wahida abin da yafi inganci shine al'umma ɗaya ce wasibu fi kulli maqamin bi shay'in kowanne guri an sufaita su da wani abu ne wani hada wa hada ulai wa amarahum bi wafail mikyal wal mizan shi sa ya umarci wayannan kuma ya umarci wato ya mutu wa'azi su rika cika mudu da abu da suke ne yace kama bi kisati madiyan sawa sawa'an bi sawa kamar yadda yazo a cikin isar madiyan wato kwabo da kwabo فدل ذلك على انهم امه واحده in ka tattara ayoyin duk inda aka biya har suratul arab da sauran wurare za ga kawai al'umma da yake canja musu salo akai amma duk guda da yake domin ga shi ana Allah ya bare mutu aji da cewa ne aukul miki aukul kaila na'am awqul kayla wa la takunu min al-mufsirin waznu bil qisṭati ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثروا في الأرض مفسدين
Allah madaukakin sarki yace awful kaila ku cika abun awo wanda kuke yin amfani da shi wala takunu min al-muqsirin kada ku kasance cikin masu tauye awo sai Allah yace wajinubil qisasil mustaqim ku rika yin awo da abun awo wanda yake madaidaici wannan in in kun je aunawa da shi za a auna muku in za ku aunar da shi za ku auna shi ta yake wailul lil muqassirin alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yace azaba ta tabbata ga masu tauye mudu alladhina idza talu ala an-nasi sune waɗanda idan wato yastawfun idan za su yi awo a gurin wato gurin mutane sai su nemi a cika musu nasa mudin amma idan su za su auna wa mutane sai sun fice ko dai da sun auno a kasuwar kaza da take ci da katon na bogaji in sun zo auna wa mutane kuma sai su auna da karamin kwano akwai masu wannan ɗabi'a da za ga kwanukan su biyu ne wanda za su auno daban wanda za su aunar wa mutane daban yi za Allah madaukakin sarki ya kwankwashi kan mutane cewa azaba ta tabbata ga masu tauye mudu ko ba su zuwa a rage lita a matse ta misali za ka ga gurin da arha amma kuma man bai kai yawan gurin da aka sa tsadar ba an matse ta ce an ce ɗari da sittin amma idan ka je wancan yana cewa ɗari da hamsin da biyar ne ɗari da sittin ɗin ya fi cika mudu domin shi iya kuɗin da ya gaya ma a haka yin biyar wancan kwa da ya rage don ya janyo kasuwa ne ya matse litirin kawuna da abun awo ka je ba abun hawa ba sai ka gabi kai ba to Allah madaukakin sarki wato ya ce azaba ta tabbata ga irin wayannan mutane to sai yace wala tabkhasu an-nas ashya'ahum kada ku rika tauye wa mutane abubuwan wala ta'tu fil ardi mufsidin kada ku wuce gona da yi a ban kasa kuna masu barna yace amma da yace amuru alaihi salam bi ifa'il mikyali wal mizan Allah ya umarci mutanen annabi Shu'aib da cewa su cika abun awo da kuma abun suke ne wa yanhahu ma'an taqdir bihi ma Allah ya hana su tauye mudu don gane da wayannan abubuwan guda biyu shi za ya ce awful kaila umarni ne kowa ya cika abun awon sa wala takunu min al muqsili ai da dafa'tum ila an-nasi wato faqallilul kaila lahum idan za ku zuba wa mutane ku cika musu abun awo wala tabqasul kaila fatu'uhu naqisan kada ku tauye mudu ku rika ba wa mutane a tauye alhali ku kuna so a cika muku na ku shi sai yake wazinu bil qisas al muttaqin to sai yake wala tabqatu an-nas ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin ai wato kada ku zama yan ta'adda kidnappers masu tsayawa a hanya su tare mutane domin matsalar mutane a nau'i ayo bayan tauye mudu kuma suna faki yan faki ne za su tare mutane a hanya su zo su kwace musu kuɗi su dake su to suna da wannan ɗabi'a isa a wannan ɗabi'a daga kanta annabi nuhu alaihi salatu wasalam har zuwa ta kan kan annabi shaibu da muke biya yanzu wanda shine karshen annaba da za a ba mu labari a tsarin da aka kawo shine za ku gaba ɗabi'a gaba mai dukkan tun daga kanta annabi nuhu alaihi salatu wasalam har zuwa kan wannan kowace mun yi mun mutu wato talma a kai duka tauye mudu yanzu inda za su dawo yanzu mutanen annabi shaibu sai dai su yi domin yanzu abin da zaka zo zaka je mutum yana da keli yana zuba ba amma yana danna hannunsa a kai yana gaya ma kana gani wai kana gani na tuce ka kenan yana tsora hannunsa da hannunsa zai ƙara ta nauyin duk wani salo da kuke gani wayannan mutanen sun yi na annabawan farko wallahi ba wani salo da ba muke shi ba babu shi babu to shi zama ne yake gaya mana ne yake cewa to bayan wannan suna kuma tare hanya su yi baki kamar yadda ya zo a cikin suratul a'raf in za ku iya tana da muka biya da Allah yake wala taqaudu bi kulli sira'in tu'iduna ko aka Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf to sai Allah yake wa taqul ladhi khalaqakum biyata واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين Allah madaukakin sarki yake wa taqul ladhi khalaqakum ku kiyayi wanda ya halice ku wal jibillata wal jibillata awwalin da hal da halittun farko ku kiyayi Allah madaukakin sarki kenan shi ne ya halice ku kuma ya halici halittun farko na da to sai ce kalu sai suka ba shi amsa da cewa shine anan kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wasallam yake cewa rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin shine wanda millata al-awwal ubangijin ko ubangijin iyayenku na farko duk annabawa suna suna mutu wannan al-millata al-awwalin khalqul awwalin haka Abdullahi da Abbas da jiya dalibin sa mujahid suka ce halitta farko ke to sai ce kalu sai suka ce inna ma anta minal musahharin kai kai ba kowa bane fate wanda aka jefe kawai kamar yadda ta gaya wasu annabawa a baya to ai jiban za ka yi wannan abin da kuka ga ne ai jiban za ka yi ai ba daidai ba daidai ba daidai to yi za ku ga yana wannan abu kaga dan ka zo mutum da ka zo yayi ma abu za ka rama ka ce ai ba gida hankali ai dole ka hakura ko saboda to irin abin da suke gaya annaba kenan ai yana da tabin ka inna ma anta ai min al na wanda aka jefa wa ma anta illa basharun mithluna kace kada kai ba ba kowa bane ba sai mu irin mu wa inna zunnuka la min al-kadibin kai muna fadan ba da ma ƙarya kake yi ba Allah ne ya aiko ka ba duk wannan abin da karo kana fada kana fada ne don wata bukata kawai sai Allah ya ce to ba su tsaya ka tobaro ka tobaro ba je suka dora cewa ne na fa asqitu alaina kitafan min as-samaa'i كنت من الصالحين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم sai sai ka dora da cewa fa askin alaina kisafan min as-sama'i kaga in dai gaske ne Allah ne ya aiko ka to ka yau ka yanko wani yanki daga sama ka ta ya fado mana irin ta tobaro wa idan dai da sai a baya cewa in dai kai in kana hada huwa al-haqq min indika fa askin alaina ijaratan min as-sama' a yi kina da azabin alim birin ka to karar suka yi ma cewa in dai gaskiya kake ya kwanci Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiyar mu gane ta sai suka ce abinda muke so da kai kawai ka sa a saman wani yanki daga zaman bangare ya fado mana a kanmu shine ba kida alaina ki saban mina sama shi saban yani janiban min sama kamar yadda kuma suka faɗa a suratul isra aw tusqiti samaa kama ta amta alaina shi saban aw ta'tiya billahi wal malaikati kabila haka suka faɗa in dai haka suka ga annabi alaihi salatu wasallam kun kai annabin gaskiya ne to ka sa wani yanki daga sama ya faɗo kamar yadda kake riyawa kai annabin Allah ne aw ta'tiya billahi ko ku zo kai da Allah din wal malaikatu kabila sannan wanda za su escorting escorting din Allah da kai din idan su mu ga malaiku manya manya a bayan su za su rako su in dai har gaskiya ne Allah ne ya aiko to su ma wayannan kaga abin da suka ce kenan ba til alaina kitabun minas sama kai yanko mana wani yanki daga sama in kunta minas sadiqin in har gaskiya kake yi kala rabbi sai ce ya sai ce ya nau ya ce da su rabbi ubangiji na kam a'lamu bima ta'malu yana sanar da abin da kuke yi duk wannan kadogarar da kuke aikatawa Allah ya san da ita ya Allahu a'lamu bikum ya san me kuke ciki fa in kuntum tattahiquna zalika jazakum bihi wane mutum yace in kun tantance da hakan zai saka muku da hakan da kuke so tunda kun yi magana a suratul a'raf kun da ku iya tunawa ai kun ga gol da sai mutuwa suka yi kaga wallahi tallahi ko dai ka ne mana wa'azi shi dai annabi shaibu ko mu kore ka daga garin sai Allah ya sa ya turo bayan su kora annabi shaibu kuma ba kada hu murajifati ko ba su hu bi diyari da su ne sai Allah ya sa gaba ɗaya kasar ta girgi ba kasa kuke ta gaba da ita ba to za ka girgi za ta gaba ɗaya inda dai kaza kuke takama ta Allah ce to sai girgiza ta duka to nan kuma suratul shi'ara kun ga abin da suka nema suna magana akan cewa wani yanki na sama ke bukata in dai har shi annabin Allah ne to a sa wani yanki ko na wata unguwar ya rikito gaba daya kuma ya rikito mutu ba wai wani zai rikito ba to shine malai yake fakadabu sai suka wato karyata shi fa akadahum azabu yawmin dhulla wane mutum duk guraren za ku ga da salon da suke tuhumar annabawa da irin salon Allah yake bin su shine irin wannan mutum bai karanta ba sai ya an ci karo ba din karo duk abu da yake magana saboda haka sun ba gori yanzu sama cewa in dai gaskiya yake to sama ta rikito sai Allah ya jarrabe su da yunwa a wato zafin rana na tsawon kwana bakwai rana aka rika zuba kowa ya rasa inda zai sa kansa ba gurin ko me za ka yi fifita an ka fifita abin fifitawa zafi za ka rike shi ba wai yankin sama kuke so ba to sai Allah ya kawo yanki daga kwana bakwai malaman tafsiri su ke zuwa sama gaba ɗaya suka rasa inda za su kaka mu to dai Allah ya tafi musu azabar sai ya turo wani girgije a iya bangare ba sun ce bangaren sama ya faɗo ba to aka samu wani bangare kawai zai ba da inuwa mai sanyi gaba ɗaya gari aka koma ƙarƙashin ta wane mutum kowa ya tattara aka tafi neman inuwa a wannan gurin to shi ne Allah madaukakin sarki yace fa akadahum azabu yawmin dhulla sai aka kama su da yini irin na yini na wato girgiji kowa ya tafi karkashin girgije din inuwa sai kawai innahu kana azabu yawmin azim sai Allah ya aiko da azaba wato wannan girgijen sun gama sakin jiki gaba ɗaya kawai sai ya rike musu ruwan wuta gaba ɗaya ta ƙona shine akadahum azaba yawmin azim wato azaba wani ne wanda yake babba ba ita kuke nema ba to Allah ya aiko shine wa hada jinsu ma ta'alu wannan shine yankin abin da suka nema a bar ne ne katil kisri alai na cewa Allah ya sako musu da sama gaba daya ko wani yanki to ga yankin nan da kuka nema an ba ku fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala uqubatahum an asaba muharrun shadidun jiddan Allah ya jarrabe su da zafi mai tsanani a tsawon wato muddata sab'ata ayyami tsawon kwana bakwai wasu kace zuwa sama da haka ba sun ma aqbalat ilayhim sahabatun azallatu ba daga nan kawai ya zama girgije da ya mutu inuwa ba ja a doyan tsani kuna ilaya gaba ɗaya na cikin gidaje kowa ya fito mata da maza yara da manya aka tattara a wannan gurin sai Allah ya kawai ya turo da wuta har da wuta ya rika kawa yana cinye su waraja fadlihim al-ardu sannan karkashin su kuma aka girgiza ta haji malaman tafsiri yadda suke suka ce bayan nan kaga ka iya ba mu ayoyin ma to tun da aka ce ba aka zata umur rajifatu karkan ce wai an yi zaba wato ta ci karo sai aka ce bayan ruwan wuta ta sama kuma kasa aka girgiza kasa gaba daya kaga ayat ta hadi kenan wannan shine to shine Allah madaukakin sarki ya hada musu wannan gaba daya waja'atum sayhatun azima sannan akwai ayat da tazo tace kuma tsawa aka turo musu inda suke wa annabi Shu'aibu izgili kalu ya ki aibu a salatu ka ta'murku ko yau wannan gurin da suke ta ga ba izgili yake innaka la antal halimur rajim cewa wai kai sallar ka ce take umartar ta da cewa mu bar abin da iyayenmu suke bautawa to sannu sannu ne juriya da hakuri kun ga jiwon kiriyayye ne shi injini suke ba to wannan injinin kuma wannan bangaren sai Allah ya aiko musu da tsawa shine ba ma da ibnu kafir yace gaba ɗaya uku Allah ya musu da tsawa da girgizar kasa da wannan ruwan wutar ta sama a lokaci guda kowanne an ba ta amsa irin abin da wato suka dangano da shi Allah madaukakin sarki yake wa hadha min jinsi ma ta'alu wannan yana daga jinsi abin da suka tambaya innahu kana azaba yawmin azim lalle wannan azaba ce ta wani yini mai wato mai girma sai Allah yake ne inna fi zalika la aya lalle wato cikin wannan abubuwan da ya faru akwai aya cikin wannan abin da ya faru wato na daukan mutu da wuta daga sama kasansa a girgiza shi kuma a mutu tsawa inna fi zalika la aya amma wa ma kana aktaruhum mu'minin sai dai mafiya yawan su ba su imani da haka ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka shine al-aziz wanda yake mabuwayi al-rahim mai jin kai sai Allah yake wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisan arabiyyin mubin Allah madaukakin sarki yace wa innahu la tanzilu rabbil alamin wannan abin da ake karanta muku lalle ubangiji dalikai shi ya saukar da shi kamar ka tambaya waye ubangijin dalikai sai yake wato nazala bi ruhul amin wanda ya saukar da alqur'ani shine ar-ruh malaika jibrilu al-amin kuma amintacce sai yace alakan duka ya saukar da shi ne akan zuciyarka litakuna min almundirina dan ka kasance cikin almundirina ba sai gargadi bi lisanin arabiyyin mubin an saukar da alqur'ani da harshe wanda yake balarabi mai bayyanawa wanda zai zo kararai bayanin sa a wannan ayar ma da yake cewa Allah yana bada labari dangane da wato littafin sa da ya saukar da wato bawansa kuma manzon sa wa inna huwa alqur'anul ladhi taqaddama dhikruhu fi awwal sura Qur'anin da ambatansa ya gabata a farkon sura wanda Allah ya makira shi da cewa wato wa ma ya'tihim min dhikrin min ar-rahman muhdathin illa sama'uhu to shine la tanzilu rabbil alamin wannan littafin da aka yi wa wato kirayi da wannan kalmar alalle Allah madaukakin sarki shi ya saukar da shi sai ya nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da shi shine mala'ika jibrilu domin sun yi magana akan cewa wannan mutum fa da yake zuwa yana ta cewa ne ma wayi ƙarya ne ba yau yace ruhu ne ya masa wayi gobe yace ruhul qudus jibi kuma yace ruhul amin wai wannan kalmomin da ya faɗa wai duk ƙarya ne cewa me yasa yake canja masa suna alhali saboda jahilci irin nasu ba su gane cewa duk wannan abubuwa hukun da muka faɗa yanzu gaba ɗaya su shigo biye ba suna gaba ɗayansu domin sunansa yana ta Allah ya faɗa a bakara kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi ko yusaddiqan lima bayna yadayhi zuwa karshen aya da ya mutu wanda yake adawa da malaika jibrili to fa innahu nazzalahu ala qalbika ga musu cewa shine ya saukar da wannan abin da kake karantawa a kan zuciyarka bi idnillahi da idnin Allah madaukakin sarki kaga a ruhu ya zo alqur'ani kun nazzalahu ruhul qudus ruhul qudus kai ga tana ana sannan ruhu kuma tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha ruhul amin kuma gashi a wannan ayar kowanne sifa ce Allah madaukakin sarki ya faɗa tawa ta malaika jibril alayhi salatu wa salam cewa sunansa kaza amma kuma za a ce wata kila a ce sunansa aliyu sannan kuma injiniya sannan kaza duk wayannan duk sifa ne injiniya da na faɗa sifa ce ta saboda wani karatu da yi alaran ma saboda karanta alqur'ani misali duk wannan aka bawa malaika jibril alayhi salatu wasalam amma asalin sunansa shine jibril ko jibril ko jibril shine sunansa saboda haka wannan maganganun da suke faɗa duk maganganu ne kawai wato na rashin hujja ko rashin dalili to sai yake da zalabi ruhun amin alaƙar duka ya saukar da shi akan zuciyarka li takuna min al munziri me yasa aka ce akan zuciyarka saboda ba sai kima suna cewa abu biyu ne mutum kawai da zuciya da harshe kuma duk su Allah ya hada a nan abu biyu ne mutum zuciya harshe isa can da aka yi Isra'i da Annabi alaihi salatu wasallam Allah yake ma ka zaba fuadu ma domin duk wani abu da zaka faɗa a cikin ɗan adam wani abin daban ma yana da shi amma wanda biyun nan zuciya harshe yanzu da aka ce fata nama kashi jini wannan duk rago yana da shi rago yana duka yana da shi hanji kaza kaza duk kanin zaba rago yana da shi amma da mai kafi shi da zuciya da harshe Ibi za ya ce ala kalbika akan zuciyarka. Idan ya zanto wayannan biyu ba ka iya kiyaye su ka san su ba, to ko shakka babu ba marabarka da wayancan dabbobin da aka ba. Zuciya ce ita take bambanta ka da kowace irin halitta. Ibi za ya ce ala kalbika li takuna min al mundirina. Sai ya ce bi lisani da wani irin harshe kaga abin da aka faɗa kenan. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Sai ke khalaqal insana allamahu harshe kenan. Allah ya halitta mutum kuma ya koya masa ya sanar da shi bayani da harshe za a yi sai na ne yace za ka mutum lafiya lau kana sha'awarsa amma yana magana sai ka raina ko ako yana magana sai ka dika a shi da ma ba ku kaci ne wawa ne da ma bai magana ba saboda kafin girma ba shi kafin yayi to shi za ke bi lisanin arabiyyin mubin da harshe wanda yake arabiyyin balarabi mubinin wanda yake bayani isa qur'ani ba larabi ya ala gabar kamala yi kokari ya hakuri ka koyi alqur'ani yanda ake biyawa domin qur'ani ba ba hauke bane inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun Allah ya mun saukar da shi a matsayin balarabi don ku zama masu hankalta bai ce qur'anan hausawiyyan ba ba ba hauke bane saboda haka sai kai kokari ka koyi qur'anin nan yadda ake biyawa wannan harafi ga yadda yake wannan harafin ga yadda yake ba boko sai ake mai da kai a ce lallai sai ka koyi oral english zai mai da kai ya shekara uku hudu yana koya amma ba zai koyi alkurani ba zai gurin gad ya ce ba zai iya faɗa ba ya ce wala lalin wala rali duk ba zai iya faɗa ba amma yana turanci yadda kasar ɗan sarauniyar ingila harshen nan da ka yi amfani da shi wajen sarrafa turanci shi za ka yi amfani da shi wajen sarrafa larabci shi za Allah yake tana da ta mana cewa Qur'ani ba balarabi ba ba hauki bane ba kowane irin yare bane balarabi ne kuma larabcin nan in kai hakuri kan bibiye shi Allah madaukakin sarki zai sarrafa harshen ka zuwa gari ke shine bi lisanin arabiyyin mubin da wato harshe wanda yake arabiyyin balarabi mubin wanda yake a bayyane sai yake ne
وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين الله يقول وإنه لفي زبر الأولين في wannan littafin alqur'ani kenan abinda zai kara yi mai da ma yana cikin az-zuburul awwali yana cikin littafin farko wato wato ko kuma bayanin qur'ani ko kuma bayanin annabi alaihi salatu wasalam cewa zai zo akwai bayanin sa a cikin littafin farko a taura ta yi bayanin cewa annabi zai zo injila haka zabura haka domin az-zubur jami'i ne na zabura ko zabur littafi guda ɗaya kenan saboda haka labarin annabi annabi alaihi salatu wasalam yana cikin taura yana cikin kuma jinni da tawar da Allah ya saukar kaji na suratul safi ina ji aya ta ji da Allah ya ragaya mana ya bani isra'ila ni rasulullahi ilaikum ko inda yake wa bakiran bi rasulin ya tinin ba'd ismuhu ahmad kaga Allah madaukakin sarki yana magana cewa wato annabi Musa da kansa ya biya wa al'umma cewa akwai wani annabin Allah da zai zo wannan muku albishir cewa mubakiran bi rasulin ne muku albishir da wani manzo ya atinin ba'di wanda zai zo bayana ismuhu Ahmad sunan sa ba Ahmad kat haka annabi Musa ya gaya wa mutanen sa cewa akwai annabin da zai zo to kaga wa innahu la bi jumrul awwalin kenan yana cikin littattafan mutanen farko awalam yakun lahu ayatan shin hakan ba zai zama musu aya ba na cewa a littattafan su ba an bada labarin sa kafin ya zo an ya alamahu ulama bani isra'il cewa malaman bani isra'ila ba sun san da zuwansa domin sun karanta sun karanta cewa annabi Muhammad zai zo a ƙarshen zamani wannan ba zai zama musu aya ba walau na sai Allah ya ce walau na nazzalnahu ala ba'd al-adami to bari wannan magana wallahi da mun saukar da Qur'anin nan ba akan wani tashi na adami shine wanda ba balarabi ba suka ce wanda ba balaraban ba kuma wanda baya jin larabci ba balarabi bane kuma baya jin larabci idan mutum ba balarabi bane yana jin larabcin Qur'ani ba larabcin a brokin ba gargadiya larabcin Qur'ani ne wato fa'ili da maqulin bihi in dai yana jin wannan to shi ba ba ajin bane amma idan baya jin larabci ko wanda irin yare yake ji mutukar baya jin larabci alqur'ani to ba ajin ne sai Allah yake da za mu saukar wanda yake ba ajin wanda baya jin larabcin wannan alqur'anin da kuke karantawa sai Allah barokacin sarki yake um walau nazar ala ba'd al-adi faqara'ahu alayhi yazo karanta musu yalla yake ma kanu bihi mu'mini wallahi ba za su yi imani da shi ba kaji yanzu suna tuhumar annabi alaihi salatu wasallam dan yaran sa ne isa yake sarrafa yaran yana zuwa yana faɗa wanda kuma za mu ji nan gaba suna tuhumar sa da cewa ma ai aljami ne suke zuwa suna rada ba to duk wannan maganganun da suka faɗa sai Allah yake ai da a ce za ma mu saukar da shi akan wanda yake ba ajami ya zo ya karanta wanda suka san bai taɓa jin larabci ba ba kanu bihi yu'minu ba za su taɓa imani da shi ba shine ma da yace Allah yana magana wa in zakara hadha alquran um li mawjud fi kutub alawwalin alma'thura Allah yana bayani cewa wannan alquranin fa saman ne a cikin littattafan da suka gabata domin ya ce wa iskari aisha ibn maryama ya bani isra'ila ko inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad to kaga akwai wannan ayar sannan Allah yake wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur yaji da yake awalan ya kullu ayatan an ya'lamuhu ulama bani isra'il inda yake zama musu aya ba mabalawan bani isra'ila suna karan suna bada labarin sa wanda suka haddace a taura da injila shine alladina yattabi'una rasulan nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal injili ita ma ayat tana ƙara bayani akan cewa bayanin annabi alaihi salatu wasallam yana a taura kuma yana cikin injila to ni da yake walau nazzalnahu ala ba'dil ajami fa qara'ahu alaihi ma kanu bihi yu'minun ko mu'minin ba za su yi imani da shi wai sai ya gaya mana a suratul hijri walau fatana alaihim baban min as-sama'i fa zallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sikrat absaruna absaruna zai ce bal nahnu qaumun mashhurun sannan haka kuma faɗa a suratul an'am walau annana nazzalna ilayhimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qubulan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah Allah yake da za mu saukar musu da mala'iku idan mala'iku suka sauko gaba daya su rika magana da matattu Allah madaukakin sarki yake wa hasharna alayhim qubulan mu tattaro su gaba daya gaban mu tun daga mutanen farko zuwa kansu a tattara su Allah bada wuce sarki ce ba ka nuni yu'minu wala ba za su imani illa an yasha Allah sai Allah ya ga ya ga dama kuma haka ya fada a suratul yunus innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alim wannan kalmar ubangiji ta tabbata akan na cewa matsiyata ne ba za su shiga aljanna ba Allah ya ce la yu'wato la yu'minu ba za su taba imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kowace irin aya za ta zo musu tarazanarwa hatta yara wani azabin alim har sai sun ga azaba kuru-kuru sannan za su yi imani da sai Allah yake mai kazalika ahem كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن هل, هل نحن منظرون الله يجي كذلك سلكناه في قلوب المجرمين kamar haka ne wato muka shigar da wannan ƙaryata manzannin da suke cikin wato zukatan waɗanda suke mutane wato almujrimi ne wanda suke kangare wa annabawa shine kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin shine sai Allah yake la yu'minuna bi ba za su taɓa yin imani da annabin wato da gaskiya ba da annabin da Qur'anin da yazo da shi ba za su taɓa imani da shi ba hatta yarawul azabul alim har sai sun ga azaba wanda take mai radadi shine ai ai haitu la yanfa'u zalimin ma'ziratuhum lokacin da wato hanzarin azzalimai ba zai amfana da su ba da Allah yake wa anjirin nasa yawma yatihimul azab wa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'awataka wa nattabi'a rusul awalam takunu aqasamtum min qablu ma lakum min zawal Allah madaukakin sarki yake kai ko wato kai gargadi ga mutane ka gaya musu akwai wani ne da zai zo wanda wanda akwai azaba a cikin sa ya kulun ladina zalamu sai kaji azzalimai suna cewa rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangiji ka dinkirta mana zuwa wani lokaci makusanci kwana goma kwana biyar sai ce nujib da awataka zaka ji suna cewa za mu amsa kiranka ya Allah wa nattabi'a rusul kuma wallahi duk manzanin da ka aiko duk za mu bi sai Allah madaukakin sarki yace awalam takunu aqasamtum min qablu ba kun kasance kuna rantsuwa ba da malakum min zawal wallahi ba za ku guje ba a ban azaba wanda yake kake ku ai kun ba su guje ba suna faɗan wannan kalmomi to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan cewa la yu'minuna bi hatta yarawul azab alim fa ya'tihum mabitatan wa hum la yash'urun sai azaba ta zo musu ba da to ba tsammani alhali ba sani ba fa yaqulu sai kaji suna cewa hal hal harbul istifham ne amma ba ma'anar zaka wace ba a tamanni ne ina cewa hal na alumun garu ina ma Allah ya kyale ni shine wannan ayar da na biyo yanzu ina ma a taman ni kike ina ma Allah zai tsaga mana kafa ya bar mu zuwa nan da sati daya wanda yake kana 60 hamsin da biyar wai shine yake neman kwana bakwai yanzu shine hal na alumun garu sai Allah yake ni afa bi azabina afa bi azabina yasta'jilun أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون الله مدوكتين سركية أفبعذابنا يستعجلون شن عذاب المكتين المكتين ما أزنقوتوا مكتين ke cewa Allah madaukakin sarki azabar da zai muku sai rana alkiyama ku ya ba ku yanzu ita kuke gaggautowa to sai Allah madaukakin sarki ya ce a fara'aita in mata ana hunfinin ba ni labari in ma mun raya su tsawon shekaru misali a ba su shekara irin shekaru irin na Salman al-Farisi shekar 200 da wani abu a duniya a bar su a hakan Allah ya ce sun maja abun ma kano yi a sannan abin da ake musu alkawari ya zo musu bayan an raya su wato waɗannan shekarun da suke nema sai Allah yake ma agna anhum ma kanu yamtau abinda aka kasance suka kasance ana jiyar da su dadi ba zai amfana musu komai ba ko da za a kara musu shekarun ba zai amfani su komai ba domin wani inda za a kyale shi yanzu ma misali ya je ya shekara 100 da wani abu daga lokacin da ya shekara 170 a mutabain kai 80 za ga ya daina jin dadin komai in ma dukiya ce da shi kwata-kwata gaba ɗaya yanzu baya iya sarrafa ta wata kwata ba iya ƴaƴansu suna jebe Allah Allah ce kawai ya mutu kwata kwata da ko wani ba Allah da ake ba mu labarin sa shi da ya manyanta ya samu yana da kuɗi sosai ƴaƴan saboda kamar da alwaji yake fara cewa ni yadda za a yi wai kai za ka rika sarrafa dukiyar kar ka take wasu su koma su ne remote control in ba haka ba da zarar ka daina aiki za ta ajiye ka a gefe biyar ka kawai yace duk yadda ta kai gaba ka zuwa kasuwa yace to ka sarrafa dukiyar in ba haka ba adadin da kake nema ai ma ba ba za a yi ma ba ko a baka da ba ta aiki to shi wannan bawan Allah da ya manyanta kuma ya samu rashin lafiya komai shi ya sani a harkar dukiyar komai yana da yaya in aka je aka shiryo din aka zo kawai sai a zo a ce da shi baba ai za a yi kaza za a yi kaza sai tsira mutu ido haka idan ya ji ya gamsu dan ya kai ba ya sai yanzu sai a miko mata wada sai dan gwala dan gwala yake in ko bai gamsu ba sai kawai a kai sai ta zo ce kai ayo din da mu ne shiga ba har ina ji har yanzu yana nan da rai abin da yake kenan idan bai gamsu ba har yanzu idan suka zo kai bayani ya haka da kansa ya tuntiya idan bai gamsu ba kawai zai hawo wannan fada dan kuma ya gamsu abin da za a yi kawai zai dan gwada shi kuma ɗayan da wani magidanci yake ba mu labari shi ko ya kai matakin da sun kai shi bai kawai komai shi suke yi gaba ɗaya dukiyar wani lokacin ma wallahi zai zama dare ya tara musu miliyoyi yana nan wani lokacin sai dai a je a dawo a tarar da yamma yayi ba haya yayi kaza yayi kaza sannan a kai gobe aiki ya kula ne to sai da haka in ma shekarun aka baka ka kai wannan mataki ba abin da za ka iya yi ba abin da za ka iya yi to shi sa lokacin da Allah ya ara ma shekaru kake da karfinka yi kokari ka gina lahira ina yau faɗa wannan kalma cewa ka yi kokarin gina lahira ka domin idan ka kai wani mataki in baka yi wasa ba wanda kike tsammani shi ma ba za ki ba ba za ki ba in Allah ya taimake ka waɗansu za su yi amma ba za su yadda kake so kai ba shi sa lokacin da Allah ya baka tunda kuruce ka da karfinka to yi kokari ka gina lahira idan Allah ya sa ka tafi to ko ba komai kai kai abin da za ka yi to shi da Allah madaukakin sarki yake abin da aka wadata shi ba abin da zai mutu ba ma azna anu ma kanu yumatau abin da aka kasance an wadata su da shi ba zai wadata musu komai ba ba zai masa komai ba sai Allah yake ne na وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون Allah madaukakin sarki yake wa ma ahlakna min qaryatin ba wata alƙarya da muka taba halakarwa illa wa laha mundirun fa sai sai mun aiko muka aiko mata da masu gargadi shine wa ma kunna mu'azzimina hatta nab'atha rasula Allah yake ba ma taba azabtar da wasu mutane ba sai sai mun aiko musu da manzo to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan cewa wa ma ahlakna min qaryati ba wata alƙarya da muka taba halakawa illa laha mundiruna ba sai tana da masu gargadi zuwa gare ta zikira dan su yi maka wa'azi itina tadda Allah yake wa ma kunna zalimin mu ba zalimai bane inna allaha la yuzlimu mithqala dharra shine abin da muke yawan gayawa wato wani lokacin jami'an tsaro ko masu kula da wanda Allah ya ara lokaci za ga mutum ya laɗe wai ya zo ya ce na kama kai ce ne akai sai sai kana ce wallahi ban gani ba to ai ba romu ya romu ya kamata kamar yadda na gaya wani bawan Allah nace hatta aikin ka na jami'in tsaro akwai wa'azi ai musulmi ne kai musulmi ne ke za ka iya gaya wa mutum akwai lokacin da za ka mutum ba ganganci yayi ba wani lokacin kamar misali abin da ya shafi masu tsare tv za ka wani bai an kara cewa wato danja ta tsaya ba da ya zo ya an kara sai tsaya wasu kuma duk da haka suka kuta suka wuce amma saboda rashin nasiha irin na mutanen mu idan ya zo wanda ya wuce din kaga wancan shi ne an kara ya tsaya kamata ya zo kai masa wani wa'azin cewa ya kamata ya ci idan ya ga ta fara yin ya tsaya kaɗan ja hankalinsa zai ji daɗi kuma su ne san wa'azi ne zai kula amma idan ya zo zai ga wannan yake fako bayan wasu guduwa ba suka yi su gudu suka yi kamata ya ce wanda suka gudun can su za a kama wanda suka hudo suka huda kawai suka ji amma sai ga mutanen mu kamar mutum kamar ba musulmi ba wani in yace da Allah malam ka ba ta yi ka ka taimaka zai ji ina ruwanka koya mana aiki za ka mu za koya wa aiki ba wannan nasiyar kwata-kwata babu saboda haka ba daidai bane akwai lokacin da nayi wata hanya anan sai ban san cewa aje wai sa ɗan leda a wayan lambar babur leda in ta kenan ko wai ne bi ni wallahi ba taba sani ba ban taba sani ba sau kawai ina da je wani wai ce na kama nake ne babu ni dai na san na da lamba ga layi kuma ban tsallake ba wallahi nake ne babu sai ce waje ka rufe lambar kan sai ban sani ba ni na romu ba romu da wani ba wallahi sai dai da suka je wannan abu har yanzu ba na manta wannan abu shi sa zalunci ko baka ji Allah ya isa ba sai Allah ya saka ba har yanzu na tuno wannan abu sai yanzu ciwo a raina sai da suka tattaje ni dubu biyu kawai wai nan ba ta arba'in kuma aka tafi ni kuma ba ce in cire ba kaga inda ni biya ji biya ce bare kaga ta kawai ne tafiya wannan zalunci ne idan mutum yana irin wannan baya gamawa lafiya Allah Allah madaukakin sarki yana da kishin bayansa ya kamata mutane su bai shi sa duk wanda yazo yanzu a matsayin sa da ko karo da zai yi dai nayi madasiya to ka ji tsoron Allah ka sani cewa Allah yana da sirri a bayi akwai wanda ba ya ce Allah ya isa ba Allah ce ya isa ta alayhi sallahu bi kafin abda ina dai akwai wanda yazo yace haka da inhela shi ma irin wannan abin sun kawo shi a wani abu wai ko koyoyi dan yelarsa yace mala asibiti zani yace wani mataki ne yace wazai mu za ga wani inhela kaza kaza ina ruwan mu da wani rashin lafiya to wannan ba daidai bane kowanne irin aiki kake akwai Allah a cikin sa kowanne iri ne idan kana so ka gaba aikin ka lafiya lau to ka ka ba haƙƙin mutane kai ne wannan aiki ne ba a wazi a ciki babu za ka zo akwai shi da wani lokacin in suka haɗu da gaban su kuma kai sai abin kuma ya ba ka kuma kuma shi da akwai abokin madar shi da babu lokacin da mutum zai zuci ba komai bane mala abu da ya taɓa zuwa nan ya na biya wata rana ya to kawai daidai FB kawai sai wani ya goyo matarsa kawai sai ya zo ya kama shi yake me ba ne ce ba an hana goyo ba abin fa ya sanyi a lokacin ba ba an hana goyo ce ai iyali na ji ce na ruwan mu kawai sai cire man mukulli yana cire mu kullun mala abba da karfin hali kawai sai sai gidan sai ce ofisa baki mu kullun sa kawai ya ku yake baki mu kullun sa ai ran kai dai ba ko kowa bane yace ai ran kai dai yace na ce ka baki mu kullun sa sai ni kawa shi kuma mai babu tsaye magana ce kai kuma karka kara kawai ya ji latin wallahi ya ga mota sai ta biya shi yayi marbajiya yace dan Allah ya hana shi amma wannan yayi barazana wannan wanda irin rayuwa ce dan Allah ko wanda irin aiki kake ta sa Allah abinda muke faɗa kenan akwai mutanen da zaka ga jami'an tsaro mutanen kirki amma tsakani da Allah ba su da yawa amma akwai mutanen kirki akwai wanda idan ya zo kai kanka da kake wazin ya fi ka nagarta Allah kuma yana cikin jami'an tsaro ya fi ka nagarta amma ya kamata mu lura da wannan cewa a fahimta da kyau cewa kowanne irin aiki kake akwai Allah a cikin sa kowanne ai akwai mutanen da an kusan su yanzu ga Allah ramma mai dan sanda ne mai da yana kwallo zai inda yake ba ko zuwa kai gurin su zaka ko ce ne ka zo na abubuwa shi yake kaiwa lokacin da yana riga suna tare da wasu abokan mu haka shi irin dan bai wannan ne komai ya haddace wannan qira'atul ashr din nan da tambaiwa ne dan gidan malamai ne kawai a dan lokacin da ya tafi harkar ma da yawa mutane an yi wakin ji saboda harkar dawa muna gani ta yi dauri to idan ka je harka a gaba har yanzu yana nan akan bakar yana kwatantawa har yanzu to kaga ba za ka yi musu kudin gora ba sai mutanen titi amma da yawa wasu suka samu wannan damar gaskiya wato kallewa suke kallewa suke ya kamata mutum ya fahimta da kyau akwai wanda aka nuna mun a fage ya to kama albaji ya kace mun tsohon bibiyo ne ina tsira kai yaran babu wani irin yanayin rayuwa Allah da na ganki a ciki to me bakanikin yake wannan ka ganki yake tsohon bibiyo ne dai ta kallon sa har ya kudi yana tafiya a kafa waye sani ko wani ne ya baki ko abin da ya kama da wannan ba ruwan Allah Allah yana da shi wani lokacin ma ba mala'ika zaka haɗu da shi a hanya ba wai da Usaimi ne ke fada duk aikin da za ka yi ka tsaya ka kiyaye ko me yi kuma a rika nasiha idan mutum ya ga yara wannan ba laifi da kanka ma za ka ce a hukunta shi amma wanda ya zo abu tare da zani ya kamata ya masa nasiha ba aikin da babu Allah mu wannan abin muke faɗa babu aikin da ba Allah dan wani yana faɗa wani jami'in tsaro wai su ba Allah aikin ya kai shi wai su ba Allah aikin to shi Allah yana cikin kowanne aiki ku babu alawa yanzu Allah madaukakin sarki kowanne aiki yana cikin sa to wannan shi Allah madaukakin sarki yace likira wa ma kunna zalimi yace mu ba ba zalunci inna Allaha la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da daidai ko da kwayar dharra ko kwayar komai sai Allah yake kaji aya gaba to sai Allah yake wa ma tanazzalat bihi shayatin kaga maganar da suke yi na cewa ai aljinni ke zuwa suna ga annabi alaihi salatu wasallam sai Allah yake wa ma tanazzala bi shayatin ba shi daru ne suke saukarwa annabi alaihi salatu wasallam wahayi ba sannan kuma wa ma yanbaji lahum bai ma dace da su ba su ke danin wa ma yattabi'un kaga da aka ce shi daru saboda kangaroo ruwa ke magana ba jinnu ba inda jinnu ne sai a ce wa annabi nasali auna wa minna duna zalik amma ke daru dan banza ke to Allah yake ba shi daru ne suka saukar da alqur'ani ba wa ma yin baki lahum bai dace da su ba wa ma yakati auna kuma ba su da ikon saukar da alqur'ani sai Allah yake innahu ma'ani sam'i shi dangane da jin alqur'anin ba lokacin da ake saukar da wahayin sa la ma'azuluna ababan nisantawa ne Allah ya nisanta su da wahayi ba ji san su ji ba sai Allah yake ne na'am فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنزل عشيرتك الأقربين na'am واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
Mm.
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون Allah madaukakin sarki yake fala tada umma Allah ilahan akhar kada ka bauta wa Allah madaukakin sarki tare da wani abun bauta daban bata kuna min al mu'azzabin in har kai haka za ka kas- ka kasance cikin waɗanda za a azabtar an ta na wato tsakuwa dan aya ta bi tsoro sai Allah yake wa anjir ashiratak al aqrabin wato lalle ka rika yin gargadi ga danginka na kusa suwa suwa ne dangin mutum na farko na kusa eh iyaye da kyau saboda haka iyaye su ne na farko sannan iyalin kan mata da yaya saboda haka kai rika yin gargadi zuwa gare su isa kamar yadda zamu ji annabi alaihi salatu wasalam sai ya tara dangin sa gaba ɗaya akwai asbabun nuzul da yawa da aka kawo cewa yana ayan nan na sauka sai ya je haukan dutsen safa inda dai alhadin ke hawa a yanzu ya hau yace ya sahiba ya ku wato mutane na sahabbaina da iyaye da ƴan uwa wacce ma annasu ilayhi bayna rajulin yaji'u ilayhi mutane suka haɗu suna haɗuwa gaba ɗaya sai yace ya bani abdul muttalib ya ku banu abdul muttalib ya bani dihir ya bani lu'ay ara'aytum law aqbaltukum anna khaylan yasfahu hadha al-jabal yace da zan ba ku labarin cewa wasu ayoyi za su kawo muku hari ta bayan dutsen nan cewa wato za ku yadda cewa saddaka antum saddaqtumuni za ku gaskata ni qalu la kace kwarai kuwa domin ba mu taba jarraba ka da ƙarya ba sai yake to bari ni nazirun lakum bayna ilay azabin shadid domin bai gargadi ne a gare ku duk wanda bai yarda da wannan ba akwai azaba mai raɗaɗi da Allah zai ba Abu Lahab na tsaye sai yake tabban laka sa'iral yau don alihaza jama'atana amma da autana li illa li haza ba abin da yasa ka kira mu sai wannan eh gaji annabi alaihi salatu wasalam sai Allah ya saukar da tabbace da abi lahabi wa tabba ma anna ya abi lahabi kin tabi mutakar tabewa domin yana nuna shi yana ga mu dan wannan ka tara mu ma abna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da yake da ita domin mai kudi ne babba annabi alaihi salatu wasalam wa ma kasaba da kuma wato abin da ya tsoruwar ka bai wadatar da shi komai ba duk dukiyar da ba za ka ba Allah da ita ba ta da amfani sai Allah ya ce sai yasla nar ya sannu Allah ya kona shi a wuta la ta laharu babu ya harbi wanda take huruwa wa mar'atu da shi da matarsa amma la ta lahadam wanda take dauko kirare a bayanta fi biya abulun min masad a wuyanta wato akwai wato igiyar kaba da take daurawa Allah ya bada adireshin su gaba ɗaya cewa ya mutu ne kawai Allah ya rama wa annabi alaihi salatu wasalam to shine wa anzira akira takan aqrabi Allah yake wa qid jana haka ka rika sun kuyar da fukafukanka shine ka zama mai tawazu liman ittaba'aka ga wanda za su yi ma biyayya dan malami ne kai ba sai kawai ka zauna a kujera ko ka hawo minbari ka ce kowa jahili wani eh Allah ya ara ma lokaci kawai ka ce kowa ka zo ka rike wa mutane fada kowa jahili ne gaba daya duk jahilai ne ko kuma duk ba ku san me kuke ba ba daidai bane ko kuma duk ba wanda ya san inda ya dosa ce ku ba daidai bane idan Allah ya baka mulki ka zo ka ni kowa kace kowa maciyaci ne wannan shi ba daidai bane to shine Allah barkatun sarki yace ni bai wanda Allah ya ba to ka tunkiyar da kanka domin daga lokacin da kake ji Allah ya ba baiwa ta kaza akwai wani yana nan a gefe shi kuma ya fi ka iya kaza haka Allah yake baiwarsa haka Allah yake baiwarsa saboda haka ba daidai bane irin wannan abubuwan da aka ga wato wani lokacin za ka ga wani kawai Allah ya ba shi ilimin ne amma bai da dabi'a irin wanda ya kamata murabbi ya zama yana da ita kafin nan wani babban malami muna hira da shi abin da yake min kenan yace wani wani wani limami ke ta fama da shi yace matsalar idan ya shigo yanzu kawai ya zo in baka yawa ba zai iya gaya ba magana sannan kuma kawai in ya shigo yanzu a kunna ya shige ce kowa duk aka ce yanzu na sani nake kuma zai iya kallon ɗan shekara casa'in ya taimaka faɗa kuma wato babu dan shekara ta zai ya haife shi Allah wannan ba daidai bane baya tarbiyya da tsari da musulunci addini bai koya mana haka ba shi sa da Ali ya zo ta dauki Imam Malik ta tura shi gurin Rabi'a kace zai koyi tarbiyyar ta kawai idan koyarwa kace ko ma malami ne kai na addini ana zuwa ga wasu ɗabi'u na ka ba shi kawai da mutane za su kwaikwaya ko suna sha'awar shi yadda Allah ya ba baiwa kar ka rika jin kowa banza ne tsakani da Allah wannan dabi'a ce ta wato ta Yahudawa za su rika jin kowa bai isa ba in yadda Allah ya wani lokacin tambaya wani zai kawai zai baka ilimi tambaya kawai daga tambaya sai ga wani karatu ya baka shi tambaya ya tsakani da Allah amma tambayar wata kila intelligent question ce ba kaba yin irin ta ba kai kanka yanzu aka baka wani asarar za ka je ka bincike to shi sa ko da yaushe in ka fahimci wannan kuma sannan tsayawa kan irin wannan yana sa Allah ya taimaka ma da awanka kai kai inda ba ka zo idan ka dauki wannan tawazu amma da zarar baka dauki wannan layin ba to Allah sai ya karya ka ko wanda irin bukami kuma ko ko na kira ne ko auna ko gani ko na kira mutum yake yin zo ya da zaki kowa jahilai kawai ba ku iya kaza ba kai to ana nan ana nan ƴaƴan cikin zara su zo ka zama sun fice matsayi a gurin ko sarama ai an yi haka da yawa to duk lokacin da Allah ya baka wata baiwa ta dukiya ko ilimi karka raina mutane karka jin cewa kowa kai yanzu Allah ne ya araba lokacin kawai inda ya ga dama ba kai za a bawa ba kuma ko a wanda suke zaune wani ya ba fike karatun amma saboda wata baiwa da Allah ya ba ta isarwa shi bai da ita sai ya saurare ka kawai domin baiwa ce annabi Musa aka yi bada cewa ya dauki Allah madaukakin sarki cewa a araba sa annabi Harun ya fi ni ya isar da sarki kowanda zai zo yana sauraron karatunka amma in za ka yi kuskure zai iya ganewa amma zai sai zo ya zauna ya minti biyu baki akwai su da yawa to idan mutum ya fahimci wannan za ka ya zauna lafiya kuma Allah zai rika buɗe ma kwakwalwa sau da yawa za ka wasu abubuwan wato kafin ka ankara Allah ya buɗa ma ka hanga saboda ka ita ba mutane amma wallahi daga lokacin da ka ɗauki ɗabi'ar kowa da ita ba to sai Allah ya karya ka kafin a je ko ina bayan wancan kun ga a baya muna ta faɗa cewa mai dawa ya ja girman sa mai dawa ya ja girman sa ta hanyar mai rashin kwaɗayi rashin kaza rashin kaza to amma kar ka zo kuma ka rika jin kowa da ya saba ba daidai bane yayi da Allah yake fa ina asauka wa qidana haka limani ta baka duk wanda zai ma biyayya ka rika biyayya a gare wato ka rika bibi bibiyar su limani ta baka ka rika kankan da kai zuwa gare su daga duk wanda ya ma biyayya minal mu'minina daga cikin mu'mini Allah ya ce fa in asauka in suka saba ba fa kul ka ce inni bari'un mimma ta'malu lalle ni nayi bara'a ba ni ba abubuwan da kuke aiwatarwa ba ni ba sai Allah ya ce ni وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم Allah madaukakin sarki yake wa tawakkal ala al-aziz rahim ka dogara ga wanda yake wanda ya fi karfin kowa shine al-aziz al-rahim kuma mai jin kai ka dogara da shi abba ka tambaya waye yake allazi yaraka wannan da yake kallon ka hina taqum lokacin da kake kiyamul layli mun ja ba da wannan misali in kana so Allah ya ga al'amuran ka duka to ka rika sallar dare ko da ke bai da wuturin ka kamar da shi karshen dare domin abin da ya sa ake so mutane su rika sallar dare ba ya a cikin ta ba zuwa kai kamar ba ba wanda ya san kada yi tsakaninka da Allah kake yi sai za ki so kai sallar dare sai yace allazi yaraka hina taqum wanda yake kallon ka lokacin da kake kiyamul layli wa taqallubaka da kai koman ka fi tajiri ne cikin masu sujjada wato jine da yawan yadda kake doguwar sujjada a sallaka da doguwar ruku'i sai Allah yake innahu huwa samiul alim lalle Allah barokacin sarki shine at-samiu me za ka ce at-samiu ku duk duba yanayin yadda ake kawo salan sunan Allah saboda a lokacin kowa bacci yake yi amma Allah yana jin ka al-alimu kuma masani ne sai Allah yake na'am هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ألا جهل in bana ba ku la al'unabbi'ukum in bana ba ku labari ba alaman tanazzabi shayatin akan waɗanda ke tsanin suke doka a kansu tunda sun ce ke tsani ke kawo annabi alaihi salatu wassalam labari ka kamar wato an manta da wannan zancen yana nan sai Allah ya bada amsar yanzu ce ba na ba ku labari tunda kuna so ku san zuwa yayin da daru ke sauka a kansu ki kawo musu labarai sai Allah yake tanazzalu al unabiyukum ala man tanazzalu shayatin ba na ba ku labarin waɗanda ke daru ke sauka ki kawo musu nasu labaran ba sai Allah yake tanazzalu ala kulli afakin suna sauka ne akan dukkan masu kire masu kirkirar ƙarya a cikin kuma waɗanda suke masu zunubi masu sabo gurin su ke dano suke zuwa bokaye kenan da yan duba da an jira su ai kaza zai faru ko kai ne fara kafa ne ko baka ko kaza ko kaza to dune je dano suke sauka zuwa gare domin akwai wurin da za ka yi a gode kai akwai ne yau din ma cikin dare wanda za ka yi karfe ɗayan dare ko biyu za a gaya ba kira wasu tudam da ya ilu sura ya ilu in ka kira su kai wani kulumboto shi kenan daga lokacin ka kwaje kayan da gaba annabi alaihi salatu wasalam duk abin da yake so aljini ya baje ma akwai wanda ake yi tsakiyar rana wasu kulumboto ne kuma abin ta kai shi ana zai da irin da tabar a irin zuban ba'usir irin zuwaye a cikin kurmi za ga mutum ya zo ya koya kawai ya koma irin wannan kulumbotar to akwai irin waɗannan waɗanda shi ke ɗanin ne suke zuwa su biro musu su ba su labari amma sai sun sa sun kauce daga sun fita daga addini gaba ɗaya sai su rika biya musu bukatun sai Allah yake yulquna sab'a suna jewo musu ji suna zuwa su diskilance wa aktaruhum kadibun zo su rika rada musu magana amma wasu yayin su makaryata ne shine annabi ya faɗa yake shine za ka ga boka ya ga wa wata ko wani wata magana yake kuma wallahi haka ne tana zubowa kawai sai ce wai dubu goma za ki wace wallahi malam ko kobo ba da yace wannan dubu ishirin din ta da kake kawai la wallahi tallahi ban san ka san da shi kenan to saboda haka aljanun sa ne zai gaya ba domin a ta aljanu a wasu aljanu da ake kira kan biya wanda sun suka ga dama an wato irin wayannan mutanen suka fara shirka su in suka ga dama a ta kirim din da yake gaba Allah shi sun gaya ba kirim sai su zo su ai kirim din da ta gaba ma ne biya ne karewa kenan sabulun da take wanka da shi ne ko eba ko kaza daga nan sai ta fara rawar dari komai sai ta jiya su ne masu kawo musu labari saboda suna biya musu tasu bukatar wata ila wani aljanin cewa zai kawai sai yake karka sallar la'asar ba alwala shi ne kawai bukatar sa ko sai da janaba shi ne kawai abin da yake so baya son wani abu ban da wannan saboda shi so yake abin da ake wa Allah shi ma ya ba yadda Allah ya bada doka shi ma ba ya ba shi ne kawai ba to sai Allah ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum kadibun mafiya yawan su ƙarya suke sai Allah yake wa shu'ara'u lallai mawaka yattabi'uhum al-gawun ba ma su mawaka an ba rabkananu wa halakaku Allah yake alam tara jin baka ganin annahu mutudin da ya mawakan fi kulli wadin cikin kowanne rami yayi muna suke kutsawa komai faɗe suke zaka ji mawakin ya zo yana ta sheka ƙarya shi sa wata magana da na kalla na zo in duba an ce magana sai na aliki cewa wato adabu sirri afdabuhu wai waka da tafi daɗi mafi ƙarya kenan waƙoƙi wa eh ta kaza akwai waka akwai waƙe waƙe ba irin na zuwa Hassan bin Sabit ba waƙe wanda za a zo ko irin su Mala Ali na wani ko irin wayannan ko su Abubakar Ladan misali za ga wanda ana yin su na faɗakarwa wanda za ba a kukudawa a shiga wasu wurare to shine yake irin wayannan su kuda cewa annahu ya kulu da ba la yafalu suna faɗar abin da ba sa aikatawa ne in mai waka ya zo yana koda wani dauka haka duk abin da ya faɗa gaskiya ne kuma ƙarya ce tun daga farko da ya fara har ƙarshe kawai zuga shi ne yake wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai yake ne aya ta kai kaga mun wuce lokacin da yasa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
To kaga aya karshe sai Allah ya ce illal ladina amanu amma banda waɗanda suke imani kada sa ka ne jin sabi kaga shi ai annabi ne idan kafirai sun yi zambu sun zagi annabi ne da hadu salam da sahabbai sai annabi ne da hadu salam ya ce a tsani zo karama bana sai zai fara bai cika ya dai ya kai bai cika har sai da wata annabi ne da hadu salam ya ce uhujum fa inna ma'aka ruhul qudus yace rama mana zamban da suke mana domin wanda yake agaza ma malaika jibril to kaga wake kenan sai Allah yake to wanda wanda suke imani wa amilu salihati kai ayyuka na kwarai wa zakarullaha katiran kuma sai ambatan Allah da yawa wanda karu suka nemi agaji da sanyo a gurin Allah min ba'di ba zo da mu bayan an zalunce wa ta'lamu alladhina zalamu da sannu waɗanda suke zalunci za su san ayyabun kalabin yankalibu wata makoma za su juya zuwa gare ta wuta ce kawai Allah ya kare mu abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana akwai Alhaji Ali Ali Kabara naga kamar ya ya yi min text kaji cewa ba shi da lafiya an kwantar da shi a asibiti amma an sallamo shi to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya sa kafara dukan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata abubuwan da kasar mu take fuskanta na barazana Allah ka amintar da mu wanda suke ne in mun jefa kasar mu cikin matsala Allah ka maganta mana Allah ba rubucin sarki ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta iyaye mu da karga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada rahama a kaburburan idan ta mu tazo Allah ka samu cika da kyau da imani Allah ka ba mu dogon kwana mai amfani Allahumma qulna sayyidina ila ta'atik wa la takinna ila anfusina tarfata ayn aw qalla min zalik wadanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkai Allah ka biya musu bukatun muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure ta ko a gaba Allah da ilal amaru اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين